أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala da ya tara mu a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu Allah ya ƙara wannan gari albarka da zaman lafiya kuma wannan jiha ta mu baki daya jihar jigawa da dukkan jihohi da garuruwan musulmi baki daya a wannan yammaci na alhamis 11 ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi ne 21 ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin miladiya a kafin fara ko ci gaba da inda muka tsaya a karatu daga jiya zan tunasar da mu ne akan buƙatar taimako ga yatim foundation ma'ana mu'assasa mai kula da harkar marayu wanda wannan majalisi ya kafa kuma alhamdulillahi muna roƙon allah maɗauki ya saka musu da alheri bisa abin da suke aikatawa suna ayyuka masu muhimmanci ba iya ramadan ba la'alla mafi yawan abinda ku kuke ji shine iya abinda ake a ramadan a ɗan irin wannan sanarwar sai kuma ranar rufe tafsiri a zo a haɗu su ba da rahoto sun yi kaza sun yi kaza to hakika aikinsu bai tsaya iya a watan ramadan ba a cikin shekara gaba ɗaya aiki suke suna bibiyar marayu duk gidan da aka ce an samu mai gida ya rasu su bi su tattaro sunayen waɗannan marayu kuma akwai tallafi gwargwadon abin da Allah ya hore musu da suke yi bayan abin da suke na noma a samu abinci da za a rarraba kuma lokaci zuwa lokaci duk abin da ya zo na wani amfani sukan samu su rarrabawa waɗannan bayan Allah wasu ma ana ɗaukar nauyin karatunsu wasu asibiti da sauransu naka aiki ne ba iya na ramadan ba ne na shekara ne baki ɗaya kuma alhamdulillahi na sani da yawa kun riga kun saba da wannan project ɗin ko in ce wannan aikin mu'assasa ɗin kuma ana ba da gudunmawa to amma tuni ne duk da dai halin da muke ciki to wanda dai Allah ya hore wa abin da zai taimaka shi irin wannan taimakon shi ne in ka ba da shi zai maka amfanin alahira wanda za ka yi a jikinka ka tufatar da kanka ka ci abinci ka ci da iyali ana yin amfani da shi in kaya ne ya mutu abinci an yi bayan gida shi kenan ya ƙare ba wani abu kuma da ka amfana duniyarka da lahira banda wannan abin da ka ci ko ka tufatar da kanka ko ka sha amma wannan za a je maka shi ne a lahira sai a lahira za ka ga amfaninsa muna roƙon allah ya ba mu taufiƙi wanda yake son rubutawa ya rubuta account lambar wannan account sani ba kyamara ce za ku ɗauka rubutun da ya bai wani girma ba akwai banki biyu da first bank da kuma zenith bank na first bank shine uku da sifili da takwas da shida da biyar da sifili da hudu da takwas da ɗaya da uku na karanta daidai? yawwa 3086504813 wannan shine na first bank na zenith bank shi kuma akwai ɗaya biyu da wata biyun da bakwai da bakwai da bakwai da hudu da takwas da tara da biyar 1-2-2-7-7-4-8-9-5 ko? wannan shi ne wanda Allah ya hore ma da zamani ne yanzu na cashless abu da ake mu'amaloli ko? kawai sai ka yi transfer ko ta naira uku ce ko? ko naira goma yawwa wanda kuma Allah ya hore masa ɗari biyar dubu ɗaya daga cikin abin da yake sayan data kullum baka san amfanin da zai maka ba wannan abu mun sani akwai sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu daga cikin su akwai wanda damansa take bayarwa hagu bata sani ba ko yawwa to in kai sa'a ka zama cikin waɗannan to wanda bai zama cikin waɗannan ba ma ranar ƙiyama duk wanda bai samu damar shiga cikin wannan mutum bakwai da za a sanya su ƙarƙashin al'arshin Allah ba to sadakar da ya bayar a duniya tana zuwa masa kamar gajimarai a tsananin ranar nan na wutar na zafin ranar ƙiyama sadaka da ya bayar a duniya sai ta zo masa haka ta lullube shi ta yi masa inuwa kamar gajimare kaga ko nan za ka so ta ko don gobe kiyama to sai ka rika daurewa kana ba da sadaka kuma daga cikin ujuhin sadaka akwai kula da marayu din ko kuma dai wasu ayyuka din na sani akwai daga cikin abubuwan da kuke yi akwai masu kula da harkar asibiti da masu kula da mutane dai saboda bukatu na yau da kullum a tattara a taimakawa mutanen unguwa harkar taimakawa masu registration da sauransu a shekarar da ta gabata mun kafa kwamiti akan wannan ba mu sani ba insha Allah za mu nemi su ba mu rahoto ko an yi wani abu ko sun samu wani abu ko me akai ko me akai in ba a yi ba ma dai muna buƙatar wanda za su tun da lokacin registration in na wasu jami'o'i yayi insha Allah wanda suke son ba da gudunmowa ta wannan bangaren shi ma insha Allah za a sanar nan gaba da account number na yadda za su ba da gudunmuwarsu insha Allah ta'ala Allah ya ce mu Allah ya sa ɗan abin da Allah ya hore mana kaɗan ɗin ya ba mu ikon mu yaƙi zukatanmu mu taimaka mu bayar ya mana amfani gobe ƙiyama insha Allah ta'ala يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن, وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما لا متاشي عندي وكان الله عليما حكيما أي كامل العلم كامل الحكمة ilimin Allah kammalalle ne babu tawaya babu abin da yake gagarar ya sani sannan kuma shi ƙwararre ne gwani ne duk abin da ya yi daidai ne duk hukuncin da kaji ya ce kaza ne in ya ce abu kaza ba daidai ba ne a daina to ba daidai ba ne yana cutarwa duniya ko lahira ko kuma duka in ya ce abu kaza daidai ne a riƙa yi to akwai amfani a ciki duk umarnin Allah akwai amfani kun yarda? ko dai ibada ce ka aikata da za ka samu ladanta gobe kiyama da kuma a duniya da nata wani amfanin da yake tattare da ita in kuma hani ne to lalle in ka binciki abin da Allah ya hana akwai cutarwa a ciki yawwa ko a shiga haƙƙinsa shi ko a shiga haƙƙin wani ɗan adam duk abin da Allah ya hana za ka samu wani kuma akwai mafsada yawwa akwai cutarwa ga kanka ko kuma wani wanda kake zaune da shi cutarwar kai yana daga ciki ka shiga haƙƙin Allah kai ka cuci kanka domin idan ya ga dama ne zai yafe maka gurgudun irin da laifin kamar da zamu zo insha Allah wa aya ta gaba mu tattauna akan al'amuran da suka shafi nususu alwa'id sane ce la yakhfa alaihi mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama shi Allah daidai gurgudun ƙwayar zarra a cikin ƙasa ko a saman ƙasa ko a sama saman wannan duniyar to babu abin da yake ɓuya na wannan daga gare shi a ce bai san da shi ba bai gan shi ba ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yaya wanda yayi halitta za a ce bai sani ba shi fa ya samar da abin ka ku ai ya san komai wala asghara min dalika wala akbar ko ƙasa da haka mana ƙasa da ƙwayar zarra ko sama da ƙwayar zarra fi ayi wakcin kana wa ayi mahallin kana a kowane zamani a kowane bigire wala ya khuruju an hikmatihi min al-makhluqati wa shara'i'i shay'un babu wani abu da yake fita daga hikimarsa daga cikin halitta nan to daga abin da ya shafi halitta da kuma shari'a duk abin da ka gani na halitta dama abubuwa biyu ne makhluqat da shari'a ko abubuwan da Allah ya halitta da kuma dokokin shari'a dama ai ya faɗa ala lahul khalqu wal amru على له الخلق والأمر الخلق له دح للتاتاسسي خلقا وملكا وعبيدا شيء halittesu shi ya mallake su bayan sani sannan kuma abin da ya shafi al'amuru nan yana nufin maganarsa wadda ta ƙunshi shari'arsa shari'ar da ta kunshi umarni da hani an gane yawwa shi yasa yace ala lahul khalqu wal amru har malamai na aqida suka yi amfani da wannan aya wajen istinbatin ashe al'amru laysa min al makhluqati tunda yace ala lahul khalqu wal amru wal amru kuma abinda ake nufi zancen Allah kalamullah wa kalamullahi laysa makhluqan maganar Allah ba halitta bace shi yasa alqur'ani ba halitta bace an gane amma alkhalqu komai min almakhluqat ya shiga to a cikin alkhalqu da kuma al'amru duk akwai hikima an gane babu wani abu a cikin halittarsa da babu hikima komai ka gani akwai hikima halittarmu ya zama ba irin yadda za mu zama yadda yake so a ƙarshen rayuwarmu haka za mu fito ba akwai hikima a ciki sai a halitce mu ƙanana ko da zama a cikin da wahalar da uwa za ta sha da haihuwar da wahalarta da shayarwa da wahalarta suna ƙarfafa alaƙa tsakanin uwa da jaririnta wannan wahala akwai danƙon zumunci sai mu tashi muna son iyayenmu saboda muna tausaya musu akan wahalar da suka sha akwai ilimi ko ba ilimi da tarbiyyar da za su yi maka harkar girma inda kowa haka zai fito da gemunsa ko kuma ba wata wahala kawai haka aka zubo mu ratatata haka kaga akwai wani abu na darasi da hikima da za a rasa shi to don haka duk yadda ya sanya mun nan akwai hikima kuma da ya sanya mu wasu bakake wasu farare wasu suna wannan yare wasu suna wancan yare ko wani dogo wani gajere wani kunnensa a tsaye wani a buɗe wani kaza wani hanci dogo wani mai faɗi komai akwai hikima kuma yadda ya halittan nan babu kuskure a ciki to wannan fi khalqihi to hakan nan yadda ka yadda fi khalqihi akwai hikima to ka dawo fi shar'ihi ma akwai hikima don haka baya cewa abu kaza halal ne ka ce a mu yan zamanin nan in ba mai kaza ba ba za mu ji daɗi ba don haka dole sai mun yi kaza tun da ya ce a daina to a daina akwai hikima a ciki ba a cin yarensa shi ne gwani ya fi kowa ilimi ya fi kowa sanin inda zai sanya hukunci haka in ka girmama shi da wannan muktadayat na rububiyya dinnan to za ka zauna da shi lafiya kuma za ka ji cewa babu wanda ya cancanta abauta masa sai shi saboda ka san shi amma an ka rena masa shari'arsa kana ganin kai ma ka waye a zamaninka ka fi Allah sanin abin da ya kamata a yi Allah ya faɗa a ƙur'ani ka ce a'a manzansa ya faɗa a hadisi ka ce a'a kai zamaninka za ka bi to za ka yi karo da Allah za ka bi shari'ar Allah akwai hikima a ciki ya ce wanda ya kashe wani a kashe shi ba barbarism ba ne ba rashin tausayi ba ne su waɗanda suke sukan irin wannan hukunci za su ce wai ai an riga an rasa ɗaya to ai haƙuri mana don me za a rasa wani na biyu ai wani rashin hankali ne yawwa shi wannan abun in an rasa ɗaya kuma aka bar shi shi wanda ya rasar da ɗayan shi ba a rasar da shi ba to ashe zai ci gaba da yi ko gobe ma zai rasa wani ɗayan gobe ma ya rasa wani na biyu na uku kullum sai ya kisa shikenan sai a zauna a ta kallonsa kun ga bai kamata ba haka shari'a ita ce wanda ya zub da jinin wani a zub da jininsa kisa kuma iri biyu ne ko kuskure ko ganganci akwai kuma abin da yake wajen siffar aukuwarsa an kira shi kama da ganganci saboda tsananinsa game da muka yi magana a kansa jiya don haka ya'yan uwa musulmi ya al'ummar manzan Allah sallama ku daina rena shari'ar Allah Allah ya fi duk wani ɗan adam sanin abin da ya dace manzansa ya fi kowane ɗan adam sanin abin da ya dace a ɗora wa mutane na shari'a zakan an ce abu kaza halal ne ka bar shi a halal abu kaza haram ne ka bar shi a haram karka ce za ka soke saboda bai dace da zamani ba ko kuma kana da wani tawili da za ka yi masa ka yadda da zancen Allah ya fi komai gaskiya hukuncin Allah ya fi komai adalci Allah samu dace fi ayi waktin kana wa ayi mahallin kana wala ya khuruju an hikmatihi min al-makhluqati wa shara'i shay'un bal kullu ma khalaqahu wa shara'ahu fa huwa mutadamminun li ghayati al-hikmati duk abin da Allah ya halitta ko ya shar'anta a aikata ko a bari to lalle ya kunshi matukar kololuwar ƙarshen abin da ake kira hikima duk wata hikima ta tattara a wannan abin da Allah ya faɗi akwai mamaki ba dai ɗan adam da ƙarancin iliminsa Allah ya ce abu kaza dama ne shi ya zo ya ce a hagu ne me ɗan adam ya sani shi sa wanda zai bari ya fifita ra'ayinsa akan abin da Allah ya ce a yi to lalle bai kyauta wa kansa bai amfani da hankalin da Allah ya bashi ba da ya amfani da hankalin da Allah ya bashi da ya girmama Allah ta ce kai Allah fi shi ya halicce ni shi ya samar da ni tun babu ne yaushe na yi wayan da wani ilimi wani ilimi nake da shi wanda Allah zai ce kaza ni kuma in ce ba haka ba don haka a girmama shari'ar Allah a kuma yi aiki da shari'ar Allah zaka ga zaman lafiya insha Allah ta'ala Allah kyauta wani ji kawai yake ko wa min ilmihi wa hikmatihi yana daga cikin ilimin Allah da hikimar Allah an aujaba alal qatili kaffaratan munasibatan lima sadara minhu yana daga cikin ilimin Allah da hikimar Allah ya sanya cewa duk wanda ya kashe wani to zai yi kaffara kafarar da ta dace da irin laifin da ya aikata kafarar da ta dace da irin laifin da ya aikata gashi nan zai gaya mana fa innahu tasabbaba li i'dami nafsin muhtaramatin domin ko shi mai kisa yayi sababin rasa wani rai abin girmamawa mai daraja wa akhrajaha min alwujudi ila al'adami ya fidda wannan ran daga halin samuwa zuwa ga halin rasuwa babu shi ɗazun nan ya yi sallah ɗazun nan wani ya kashe shi yana nan yana amfanar da iyalinsa yana ci da su yana shayar da su yana ƙoƙari a wajen kula da iyalinsa sai wani ya zo ya kashe shi ya cire shi daga samuwa ya mai da shi zuwa ga al'adam rashi ko? yawwa fanasaba an yi utiƙa raƙabatan to hikimar Allah gwanintar Allah da cewa ya fi kowa iya sanin abin da ya dace shi ne ya dace shi wannan mutumi da ya yi kisa ya ‘yanta bawa wa yi ya fidda ita min riƙil ubudiyyaci daga wato nauyin bauta daga wato ɗaurin bauta da ƙangi na bauta lil khalqi ga halitta ko domin waye mallake shi halitta ne mutum ai halittar Allah ne ko kaga ka fidda sai ya fidda shi daga ƙangin bauta ga ɗan adam ilal hurriyati tammati zuwa ga yanci tabbatacce kuma kammalalle an gane domin idan idan ya kashe wani kuma yana da bawa sai aka ce ɗauke bawan nan daga zama ƙarƙashinsa ya fidda shi kaga ya fidda shi daga bauta ga ɗan adam zuwa ga mai bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala da cikakken yanci an gane wannan misali yauwa sai ce fa illam yajid hadhihi ar-raqabata in bai samu wannan bawan ba sama shaharaini mutatabi'ain to ya azumi wata biyu a jere fa akhraja nafsahu min riqqi shahawati ya fidda kansa ya fidda ransa daga kangin sha'awa wal ladhati al hissiyati da kuma jin dadi na jiki da ake ji al qati'a lil abdi wanda take yanke wa bawa an sa'adatihi al abadiyya domin sha'awa tana yanke wa mutum jin dadinsa na har abada ko in ya biya mata ko in ka biye wa sha'awa za ka aikata abin da Allah zai dawwamar da kai a wuta haka ne ko ba haka ba to sai aka ce in baka samu bawan nan ba me za ka yi ka yi azumi azumi kuma yana karya sha'awa kaga an hana ka ka bar kanka ka miƙa kanka zuwa ga sha'awarka wadda inda ka bita za ta iya jefa ka cikin damuwa da baƙin ciki na har abada da shiga wutar jahannama Allah ya tsare don haka ina ne an sa'adatihi al-abadiyya ila at-ta'abbud lillahi ya mai da kai zuwa ga bauta ga Allah ta hanyar azumi bi tarkiha da barin sha'awar taqarruban ila Allah don neman kusanci zuwa ga Allah wa maddaha ta'ala bi hadhihi al-muddati ko na'am wa maddaha ta'ala bi hadhihi al-muddati al-kathira Allah madauki ya sanya wannan yanke sha'awar wato azumi da irin wannan mudda period mai tsawo lokaci mai tsawo shine wata biyu ashaqa kuma mai wahala fi adadiha wa wujubi tatabu'i fiha ta adadi gashi mai yawa sannan kuma aka wajabta ba kai ka huta ba a'a tare za ka yi azumin ajere ba hutu walam yushri al-it'am haka ne ko Allah madauki bai shar'anta a ciyar ba a nan wuri cewa wanda bai zai iya azumi bai ciyar babu shi a wannan zancen kisa ba zancen ciyarwa an gane yawwa ba zancen ciyarwa ko ka yanta bawa in ba ka da bawa ba inda za ka same shi to ka yi azumi wata biyu babu zancen ai ba zan iya azumi ba to kuma sai a ce to ka ciyar babu wannan Allah bai faɗa ba kuma ba cikin abin da za a yi kiyasinsa a kawo nan an gane idan mutum kenan kafarar ta hau kansa kuma ba zai iya azumin ba saboda rashin lafiya to sai ta tuba ga Allah an gane yau ba zancen ciyarwa a nan ya ta tuba ga Allah maɗauki iya abin da zai iya ke an gane wannan yawwa to sai ce walam yushra ko walam yushri Allah ta'ala kenan al-it'ama fi hadhihi al-mawadi' li adami al-munasabati saboda me ba a shar'anta maka ciyarwa ba saboda abin da kai bai dace da zancen ciyarwa ba wanda ya dace da zancen ciyarwa shine mai azumi ko yawwa mai azumi an ce ya ciyar in bai samu yin azumi ba sai ya ciyar da miskinai tunda dama can laifin da ya yi na karya azumi da gangan ya taki iyali musamman ko a matsalar da aka yi ijma'i a kanta din nan ya kusanci iyalinsa da rana ya kasa karya sha'awarsa kafararsa dama ita ce me shi ma maganar bawa ne azumi ko shi ma wata biyu ko ciyarwa an gane to kun ga a can ciyarwa ta dace saboda zancen azumi ne nan kuwa maganar kisa bata dace babu abin da yake da alaka babu alaka tsakanin ciyarwa da kisa shi yasa nan ba a ambaci maganar ciyarwa ba an gane yawa bi khilafi zihari isabanin zihari shi an ambaci ciyarwa a kansa ko suratul mujadila ko ma ku karanta kama sai a ce insha Allah ta'ala wa min hikmatihi daga cikin hikimar Allah har yanzu an aujaba fil qatl ad-diyata ya wajabta ba da diya a kisa walau kana khata'a ko da da kuskure ne litakuna radi'atan wa kafatan an kathirin min al-qatl domin wannan abin da za ka bayar na diya ya zama maka wani abu da zai razana ka ya tsoratar da kai kuma ya kame hannunka da yawa daga cikin kashe-kashe da ake aikatawa ko duk wanda ya san in yi kisa za a ce ya biya diya jiya mun yi wannan zancen aiko shi yasa har muka kawo zancen kuɗin da aka ɗora na diya ɗin duk wanda ya ji wannan abin zai hau kansa ai kaga ba zai iya ba zai sakaci ba kuma akan ya kuskure wajen wani ran ya kubuta yanzu misali wanda muke zance wanda ya je harbin barewa sai ya samu mutum akwai sakaci ko ba sakaci za a ce kuskure ne ba da gangan ya kashe mutum ɗin ba amma inda a ce ya duba sosai kafin ya sake ya kalli dama da hagu da bayan dabbar da sauransu bai lura da maslahar ya gaggawa ya same ta ba an gane da ya duba kila da ya dan ga wani motsi a kusa sai ce kai ko da wani abu ne a gurin nan sai ya hango mutum sai ya dakata an fahimci abin mafi yawan abin da yake aukuwa na kisan kuskure wani is avoidable in an tsaya an lura musamman wanda ya shafi harkar hatsarin mota in ka kalli mafi yawa akwai wata hudu ba da muka taɓa yi wata shekara na yi downloading report annual report na federal road safety uh, co na downloading annual report ɗinsu na sauko da shi na yi amfani da shi a hudu ba abin ya tsorata ne duk da in ka kalli abin za ka ce gaskiya akwai ɗan wani abu da aka ɗan rarrage ƙila don kar a tsoratar da mutane amma daga cikin abin da zai nuna maka akwai dirasa da suke yi sun yi study akan sabubba causes da suke jawo mafi yawan hatsari kuma za su yi graph da zai nuna maka mafi ga causes din sun sa za ka ga wanda ya fi yawa mafi yawa gudu mafi yawa da yi abin da ke jawo hatsari gudu akwai abubuwa da yawa na hatsari da za a kowa zai lazimci ya takaita gudun nan ya tafi a hankali ya je inda za shi lafiya lau wallahi akwai abubuwa tsewa na hatsari da za su saurara ma'ana da za a rasa su gudu musamman a yanzu na san kuna da shaida musamman masu motar haya musamman masu motar haya saboda gaggawar layi da makamancin wannan da kuma yara samari ne galibi ko wasu ma kuma suna lankwamar wani abu suna zuƙar wani abu ko suna hambudar wani abu duk kun sani yawwa kuma a lokacin da yake fara tafiya yana hararo inda zai je ne ya dawo zaka shi ba ruwansa overtaking wata dokar ba a yi a kwana ba a yi a gada ba a yi a tudu ba ruwansu da wannan abu kawai shigowa za su duk abin da ya auku shi kenan kuma abin mamaki waɗanda suke cikin motar ba sa taka masa birki da za ku haɗa kai ku taka masa birki sai kai in ka wuce ɗari duk za mu sauka gara mu ƙara ma kuɗin mota ka tafi a hankali mu je lafiya to kuma mutane saboda wannan neman arahar ba za mu yi wannan ba shi sa za ka ga ɗan adam da rashin ƙimarsa ni ban ga irin najeriya ba musamman abin da ya shafi shiga but ɗin nan ina mamakin a samu gyatimi mata guda hudu kamar buhun gyada na? ai falo ake gidansa falon wani gidan na? falon mota wani kuma a zo a ƙara shi direban gashi a nan kuma ya zo ya wani gefe mene? aljihu wallahi wannan ba daidai bane kai in aka saka da falan da aljihun ya kamata ka ce ba za ka zauna dan abu kaɗan za a girgiza fa shikenan mutum ya rabarba ne kamar kabewa haka za ka ga mutum shikenan ya tafi ya mutu kamar dan adam ba shi da kima ya kamata dan Allah a rika bin dokokin tukin nan wannan dai mun faɗa jiya ba sai mun nanata ba amma abin da ya jawo na sake nanata wannan maganar courses din abubuwan da suke jawowa gudu na ciki da lalacewar mota ba ɗau mataki ba da rashin bin dokoki kuma saura dai da aka sani na kan hanya na'am na'am ka daga eh wannan yana cikin kurakuran mutanen mutanen da yawa su suke son ai gudun e yana so ya sauri zai samu wani alkawari zai cika kaza shi ya so nake in sauri in dawo ta ranar kai duk saurin naka sai ka ji ka shikenan an tafi lahira magana ta kare na na to su gara su kara gara su kara kudin motar a tafi lafiya in mutum yana da hankali wallahi gare ya kara wani abu magana ni ban yadda da wannan ba da maganar falo da maganar aljihu a cewa in ba su sa ba kudin mai ba zai isa ba wannan duk magana ce ta rashin doka yawa ni a gani na masu tabbaka doka su yi applying dinta akan mutane da suna yi da duk ba a yi wannan abin yanzu a wasu kasashe kun sani wanda duk ya fita waje ya ga yadda ake tuki ya san ba mu ba haka muke ba sai ko turai ne gashi ba musulmi ba ne kaga b- b- b- prime minister prime minister a ingila ya fito daga ofishinsa ya shiga motarsa shi ke tuka kansa ba wani convoy ri ana ihu an kuma ya zo ya tsaya a ab- abin a red light in an ba da green kuma ya wuce kuma shine shugaban al'umma duka kuma suna zaman su lafiya za ka yi mamaki mu me yasa wannan mentality namu na afirka b- b- ba ma iya gyara abubuwa Hmm? kowa so yake rayuwarsa ta zama daban daga an ce ya taka wani mataki a rayuwa da wannan corruption din da ya zo kamar yadda muka yi zance jiya na karɓar kuɗi da sauransu da sauransu kuma sannan yanzu an kai an ci gaba wurare da yawa yanzu mu ko mu nan ba an zo an sa mana wani abu da ke nuna alamar gudu ba cewa an gudun kayan yawa zai nuna za ka ga ya sa ja idan bai in kana daidai kuma ya sa kore ai duk tambihi ne a wasu ƙasashen zai ɗau lambar ka ne in ka wuce gudun yadda ya kamata sai dai ka ga alat an turo maka cewa tarar ka kaza ce yanzu a saudi arabia haka na san ana yi kana wucewa kana wucewa an sa ja to akwai eh, abin nan yana nan sahir sunansa eh, yana nan a jikin kyamara ce za ta kalli daidai lambar motar tana ɗaukar lambar kowace mota dama an yi rijistar ta da sunan mai ita tare suke to dama kawai sai dai ka ga alert an ci tarar ka kaza ka je ka biya idan baka biya ba duk inda ka je da asibiti za ka sa ɗanka a makaranta amma haihuwa za a yi rajistarin ɗanka a gun populations ko immigration ko su sauransu to kana zuwa dama ana bugawa a kwamfuta za a ga cewa kana da tara sai a ce ka tafi sai ka biya tara ka dawo komai digital kun ba zancen kai dan wane ne ko dan wane ba ruwansu da kowa yauwa da liman da dan sanda da shugaban kasa da waye kowa ya zo dama kawai yana karya dokan nan abinda aka sani lambarsa ta fito kwamfuta ba ta karya ko a yadda dai ake eh, tafiya a tsarin haka to ana sawa lambar ka za ta fito to shi kenan sai mai aiki ya ce a- a- sai- wai- ba wai zancen sai ka je ka biya sannan ka dawo in maka in ka nuna min receipt ba a'a system din ba zai karba inda tara a kanka gaba ɗaya system din ba zai karba ba ba dama a yi rijistar ɗinka a primary ba dama a yi masa kaciya ba dama a yi masa kaza duk abin da ya kamata a yi maka na mu'amala a matsayinka na ɗan ƙasa ko mai zama ba za a yi maka ba sai an je an yi kansilin taron nan ka biya ta kawai ka- duk kwamfutar kasar sai ta zama je ka free kawai amma in baka biya ba to duk inda ka je ana danna lambar ka ta ID card ɗinka to shikenan ba a wata mu'amala da za a yi da kai to yanzu Allah inda za a yi wannan hmm? ai kowa zai zauna lafiya hmm? kar ka ce wai wai ai muna da yawa wai su ma dan ba su da yawa ne China haka suke yi in kana zancen abin nan yawa yawa ya jama'a kullum wallahi bayanin nan da muke yi so muke a gyaru da mu da ku da shugabannin da masu ɗora dokar da kowa don Allah mu gyara wannan rayuwar ce mana sauƙi don Allah amfaninmu ne akwai alamar hankalinmu da muke da intelligence ɗin da muke da a wasu muna da shi a ƙasar nan tamu akwai da abin nan ka ka iya kiransa da'awa ce in dai muna da intelligence din da sauransu muna da damar da za a yi ta hanyar eh, abubuwan digital policies nan da ake fitarwa ko mai fa za a iya yin sa wala ba abin da ba zai- ba za a iya yi ba ba wani abu ne ya gagara ba amma kawai wasu suna amfana da wani abu ba za su bari a yi ba Hmm? Allah ya kyauta Allah kintsa mana lamarin nan Hmm, Allah taimake mu mu zama mutanen kirki wannan eh, kukan talaucin kada ya sa mu rika zaluntar junanmu mu yi haƙuri ba mu kaɗai ne muke talauci ba a duniya wallahi talaucin nan da kuke gani da tsadar nan duk duniya haka ake ko ina ka je kuka ake da wannan yanayi kuma duk laifuffukanmu ne da sauransu da kuma rashin adalci da corruption da sauransu duk yana ciki mu haɗa kanmu mu yaƙi wannan abun don rayuwar ta yi mana daɗi duk inda ka ga wani abu ya faru na rashin kyautawa a ƙasa ko wata matsala ta auku a system ƙasa ba ta tafiya daidai to somebody somewhere bai yi aikinsa ba in kowa zai aikinsa to insha Allah za ka ga abubuwa sun tafi daidai za ka duk abin da aka ɗora mana don Allah mu yi haƙuri na dokan nan mu bi ta direbobi don Allah ku taimaka wa kanku ku taimaka wa al'umma a daina gudun nan da ya wuce iyaka kuma a ɗauki iya adadin da mota za ta iya ɗauka ba kawai ba abin nan iya adadin da doka ta tsara shi ne abin da mota za ta ɗauka ban ce abin da mota za ta iya ɗauka an fahimci abin da wannan lodin da ake yanzu musamman masu sharon daga kano zuwa gombe zuwa bauchi zuwa katagun zuwa maiduguri da yobe da ina ne za ka gansu da mu ma nan mutum ya zo ya yi lodin da ya cancanta a sa a mota biyu sai ya ɗora shi akan al'umma ya musu nauyi kuma sannan gashi jama'a a ciki kuskure kaɗan motar nan ta hantsila cikin al'umma kuma wanda darajarsu darajar mutum ɗaya a ciki ya fi duk kayan nan da aka ɗauko sai a zo duk a halaka mutane saboda me saboda kawai dare bai ƙara amfani da kayan kuɗin da zai samu don Allah mu ji tsoron Allah mu daina wannan abu mu ko don hankalinmu a ce muna da hankali ya kamata don Allah mu daina kuma inda muna da haɗin kai mu fasinjojin da muke shiga za mu iya cewa mu ba mu yadda ba a haɗa kai da 'yan union ɗin nan su zauna duk wani mai irin wannan lodin a hana shi kowace jiha a jihohinmu na arewa su sa doka don wani abun ba za ka je kudu kai musu wannan abun ba wai mu wani irin mutane ne ne mu mu a arewa nan su suna da wayewa da rubutu a jarida da sauransu amma mu yanzu a faɗa a social media ma ba kawai komai wuce a shikenan haka Allah yi sai mu ta gumi abubuwa duk sai ta tafiya ana ta kashe mu ba abin da zamu addu'a ma wani baya yi addu'a cewa Allah ya sauke bai duk mun firgita mun cika da tsoro a cikin garin nan yanzu a ce an zo an ɗauki mutum ko mace an fita da ita kuma a yi waya a ce miliyan kaza kowa ya shiru yana tsoro ba ruwansa wani abu wani abu ne da za a iya tinkarar wasu masu irin wannan abun in ba makami ne da zai fatattaka mutane ba wani abun in aka yi kukan kura za a iya maganinsa amma kowa ya firgita ya tsorata haka kawai kaman kaji haka za zuwa ɗaiɗai da ɗaiɗai a ita yin kabu ban ce mutane su ɗau doka a hannunsu ba amma dai duk matakin da za mu ɗauka mu zauna da shugabanninmu mu tattauna wannan abu kuma duk shugaban al'umma da aka san yana karɓar kuɗi a wurin masu laifi a ɗau mataki a kansa wajen kai ƙararsa gun na sama da shi su cire shi kowane irin mataki da na ɗan sanda da mai sarauta da mai mai duk wanda ake haɗa baki da shi don ya ci daɗin duniya kuma ya bar al'ummarsa su shiga cikin tashin hankali to a yi ƙoƙarin da za a kai ƙararsa a rubuta petitions ai ta yadawa yadda za a sa bincike a kansa har sai an gano cewa i yana yin abin da ba daidai ba dan a canza amma kowa ya zauna kawai shiru ba abin da zamu kawai kaman awaki yau wannan ya mutu gobe wannan ya mutu kuma muna da matakin da zamu iya dauka wannan gaskiya ba mu hankali ba kuma ba intelligence kuma ba karatu Allah ya kyauta Aha, ina ne yauwa yace kaman sai wa min hikmatihi أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك تعنير أنفاني دا سبب da suke hana hakan aukuwa yawwa abubuwa ne da za su hana haka a ɗauki matakin da zai hana kisan kuskuren ya auku a ɗauki matakin da makami zai daina yawo a hannun mutane ya zama cewa ma'aikatan tsaro kuma masu tsayawa da adalci su kaɗai ne masu makami a hannunsu duk wani mutum a jeji a ƙwace makaminsa gaba ɗaya sai mai doka mai dokar kuma a zuba ido a ga cewa yana amfani da makamin nasa ta hanya da bai kauce wa shari'a ba sannan ya ce wa min hikmatihi yana daga cikin hikimarsa an aujabat alal aqilati ko fi qatl al khata'i bi ijma'il ulama yawa daga cikin hikimar Allah hikima ta Allah ta wajabta ma'ana Allah madauki ya wajabta akan ɗan uwa dangi na wanda ya kisa dangane da kisan ganganci a kisan kuskure kai kisan kuskure yawwa shi kisan kuskure shine yan uwa suke taimakawa yau kisan ganganci daga dukiyar mai kisan ake dauka in yana da dukiya amma kisan kuskure to yan uwan mutum su za su hada sai su kawo waɗanda Allah ya sa suna da shi yau ba wai a, kowa da kowa ba sai a kai alkali ya ce to kai alhaji wane ka fi sauran hali za ka ba da kaza kai za ka ba da kaza kai za ka ba da kaza sai a ce su haɗo kuɗin diyan nan duk sai su bayar yawwa in yanzu ne sai wani ya ce shi ba ruwansa ko kaga mutum bai nuna yan uwantaka ga dan uwansa ba bai nuna yan uwantaka ba kuma yadda Allah maɗauki ya yi mu wajibin mu ne dan uwa ya zama yana jibinta dan uwansa yace li kaunil qatil lam yuznib domin ko kun ga a wannan halin kisan kuskure ai mai kisan bai yi zunubi ba ko abin kuskure ne daga gare shi ba ganganci ba ne tunda ko ba ganganci to ba zunubi fa yashqu alaihi an yahmila hadhihi ad-diyata al-bahidata zai masa nauyi ya ɗauki wannan duk a ɗora masa wannan diya mai tsada mai wato shine bahiza wannan ana amfani da shi wajen farashi exorbitant shine wannan kalma yau abin da yake yayi tsada da yawa a ɗora masa fana saba an ya koma bi zalika min bainihi ko man bainahu ko wa bainahum ko man na bainahu wa bainahum al mu'awanatu wal munasaratu wal musa'adatu dan kun ga hikimar Allah ce cewa wannan abun ya dace tunda mutum ba zunubi yayi ba to 'yan uwansa su yi sharin wannan wahalar dan a taimaka masa sai a kalli halin da yake ciki na taba ba ku labarin wasu daga cikin kabilu suna yin wannan yana cikin abin da ta hannun aka sami irin su harkar takaful takaful insurance da ake yi daga cikin amfanin da zai yi idan mutum da ana yin sa ne a babin tabarru'i donation asalin fikirar da aka gina abun a kai donation ne ma'ana misali kamar mu ce a duk 'yan unguwar masamawa misali da 'yan galadanci da 'yan kan tudu da 'yan ina ne da ina ne kowace unguwa sai a yi list na dukkan ma'aikata wanda yake suna daukar albashi duk wata kowa zai kawo kaza sai a samu wani amintacce ya aje ko a sa a bude account ana tara wannan kuɗi ana tara wannan kuɗi ko da wata rana wani zai kashe wani da kuskure irin wannan a mota kuma an wajabta hukuma ta ce sai an biya dan ba a biyan diya ne shi yasa duk wannan abu a ce an kawo diyar lalle sai an biya to wannan kuɗin sai a ɗauko daga ciki sai a biya wannan diya kaga an taimaka wa mutum waɗannan abubuwan ana buƙatar su suna daga cikin abubuwa na na abin nan taimakon juna socially wanda ake buƙatar su kuma idan babu su mutane sukan shiga wahala dan mutum ɗaya ba zai iya ba yanzu wannan kuɗi mai yawa ina mutum ɗaya zai iya ɗaukarsa sa wani ko an tara wani duk garin ma yanzu duk garin nan ka zo ka ce a fito da wannan kudin diyar mutum daya za ku iya na ran mutum daya fa miliyan 478 kai yanzu na ni ban shiga cewa akwai ko wannan ina nuna maka dai girman abin ne Allah ya kyauta to a ya isa يتي فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المؤاونة سيد مودا تكان نسد الشيء أكوي في مكنجونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وجن تبتد مصلحه da mu'awana munasara musada duk abu ɗaya ala tahsilil masalih wajen tahqiqin da tabbatar da maslaha wa kaffil mafasidi da kuma tsare mafsada barna wala alla zalika min asbabi man'ihim liman ya'qiluna anhu min alqatl wala alla wannan zai iya zama sababin su manyan nasa da ƴan uwan nasa su tsaya su tsare shi su hana shi irin waɗannan abubuwa da za su iya kaiwa zuwa ga kisa hizara ta'milihim dan kaucewa su din su tsare kansu daga a ɗora musu wannan nauyin domin duk wanda ya san ɗan uwansa in ya je kisa shi za a zo a ɗorawa ai kaga zai kokari ya tsare dan uwan daga aikata kisa sai a yi masa tarbiya sai a sashi a makaranta amma mu halin abin takaicin mu ne mu a arewa ran dan adam din ba shi da daraja da yana da daraja wallahi ba za a bar dan adam yana kwana a cikin kwata ba duk shekara sai mun faɗi wannan abu yaran nan namu almajirai da kwanansa a bakin kwata ko bai kwana ba dai tsakanin magariba da isha bacci ya kwashe shi jiki ne mai rai yunwa ta ishe shi ba mai nemo waye ba shi yaro shekara hudu shekara biyar takwas wai shi zai nemi abinci da kansa wallahi zalunci ne wannan jama'a ba shi da alaka da karatu a yi haƙuri a daina duk uba da ya san daɗin aure ya yi aure da mata ya yi mata sababin ta haihu kuma ta haihu kuma aka samu ran wallahi wajibinsa ne ya ɗauki nauyin wannan yaran ya ci da shi ya shayar da shi ya saya masa riga amma ya bazo wa mutane shi titi to ya zalunci al'umma Allah ya kyauta wannan dai duk shekara sai mun wannan balo kokon Allah ya kyauta yawwa wa yakhiffu alaihim bi sababi tawzi'ihi alaihim kuma sannan zai musu sauki idan tunda an rarraba a tsakaninsu ko an rarraba wannan miliyan ɗari hudun in aka samu wani a ɗora masa miliyan tamanin wannan ɗari wannan miliyan kaza ko gwargwadon a ai ban ce kai ba amma dai misali abinda ake nufi da a ɗora maka duka miliyan ɗari hudun da saba'in da takwas ɗin ai ina ga dora ma ɗari ai da sauƙi ko shine abin nufi haka wannan ya ɗauka za wannan ya ɗauka za wannan ya ɗauka za sai haƙuri miliyan ɗin ta mace ta koma kamar dubun shekara ashirin da ta gabata Allah ya sauƙi yau sai ce wa khaffafa anhu a ina ne wa ya khiffu alaihim bi sababi tawzi'ihi alaihim bi qadri ahwalihim wa taqatihim kuma ana rabawa ne gwargwadon halinsu da ƙarfinsu yau ba wai haka abin nan ba haka za a raba daidai wa daida ba a proportionately haka za a yi yawwa wanda yake ya fi samu shi za a dora wa da yawa wanda ya fi samu a dora masa da yawa ƙasa da wancan to haka za a yi wa khaffafat aidan hikimar shari'a ta Allah har yanzu ta sauke bi ta'jiliha alaihim thalatha sinin ana baiwa mutum shekara uku ne ya biya wannan kuɗin ba yanzu yanzu nan za a ce ku kawo gobe ba ai an san yana da wahala ana buga musu shekara uku haka da nomansu da motocin hayarsu da me a ba su shekara uku su tara wa min hikmatihi wa ilmihi kun san har yanzu ana wannan abin musamman a wasu ƙasashe da dai suke tsabbaka wannan shari'a musamman saudi arabia na san ana wannan za ka ga mutum ya kashe wani duk da kuɗin yana da yawa su dai a lissafinsu kusan dubu ɗari ne tunda kudin nasu har yanzu da kimarsa yauwa za ga wani a wannan dubu ɗarin ba shi da ita yana ɗaure ana jiransa to irin wannan sai a samu wasu daga cikin sarakunansu azumi ya zo ɗin sai wani ya ce a je a bincika a firzin mutum nawa ne kuma me ake bin su sai ga mutum ɗaya lokaci guda kawai ya biya ce duk a sallame su su ya biya miliyoyi sai duka ji sun fito sakamako haka wani zai je ya je prison sai duk wanda ya shiga prison ɗinnan saboda bashi to a kawo masa listin sai a kawo masa sai duba sai gani da wani da wani wala sai ga wani ma naira ɗari biyar ita ta kai shi prison saboda bai samu biya ba ba a san shi ba ba a san yan uwa ba haka aka je ka aje shi ce sai rana kaza wani sai shekara uku a haka ma'aikatan prison suna ba mu labari wala akwai wani halin abin tausayi wani in ka ji sababin da yasa ya shigo bai kamata al'umma su bashi ba a san labarin ba wani kowa ya ce wallahi ba ruwa ka san me ya aikata ka je ka bincika in abin da ba za ka iya shiga bane ka dawo ka kyale shi amma in kuka bincika shi yasa yake da muhimmanci ko ku yi hakuri muna ta kwamiti kwamiti yana da kyau mu yi wannan irin kwamitin ma ko a nan makarantar waɗanda za su bi prison prison a jiyo halin da wasu suke ciki abin da za a iya biya ma iya roƙon wasu bayan Allah su biya musu su fita wani abin bashi ne ya kasa biya na kasuwanci ne ba sata ba ce ba wani abu ba mummunan hali ne da shi ba barinsa ya daɗe tare da masu abin nan ƙwaƙwalwar iya sata ɗin nan sai je ya ɗauko wata ɗabi'ar da in ya dawo kuma matsala zai zama wa mutane shi sa a cikin wasu societies ɗin suna samun irin wannan kuma ni ma ina ganin ya kamata mu samar da irin wannan abun a samu wasu su rika zuwa prison su ji suwaye masu hali kaza suwaye masu hali kaza wanda za a iya neman musu taimako a zo a biya musu su fito in dai babu wani crime sai iya wannan za a iya shiga a taimaka dalla a duba yiwuwar yin wannan din insha Allah ta'ala yace wa khaffafat aidan bi ta'jiliha thalatha sinin yawa wa min hikmatihi wa ilmihi kun nuna lokaci yawa minti biyu da mun zo karshe ba wa min hikmatihi daga cikin hikimar Allah wa ilmihi an jabara ahlal qatil an musibatihim biddiyati allati awjabaha ala awliya'il qatil ta hanyar wannan diyar da aka dorawa yan uwan wanda ya kisa shari'an nan daga cikin hikimarta wato hikimar Allah da ilimin Allah ya yi wani abu wannan musifa da ta samu su wanda aka kashe wa ɗan uwa to Allah ya saisaita musu shine jabir ɗin ya daidaita su ya sassauta musu halin rashin ɗan uwansu da wannan diya da za a basu yanzu idan an kashe ma ɗan uwa a zo kawai a kawo maka wannan diya miliyan ɗari hudu da saba'in da wani abu na san dai ba za ka yi fatan ina ma gobe ma a kashe wani ba amma dai alal aƙal damuwar da za ka ji musamman a ce wannan wanda aka kashe ɗin mai gida ne yana da ‘ya'ya yana da mata wa zai sa ‘ya'yansa makaranta ko wa zai ɗauki nauyin auren ‘ya'yansa mata ai kaga in aka ce an ba da diyan nan za a iya amfani da su wajen wannan maimakon a sa su bara maimakon a wulaƙanta su maimakon a sa ‘yan mata su shiga hanyar da za su lalace sakamakon talauci a gidansu an fahimci wannan insha Allah to muna roƙon wato waɗannan abubuwan da za ka ji duk wata shari'a ta Allah to akwai wannan hikimar a ciki mu ne ba mu sani ba kuma yana daga cikin amfanin intelligence din malamai tunani akan waɗannan abubuwan shari'o'in su rika zaƙulo fa'idar da take cikin kaza yanzu in kana karanta a cikin miftah darus sa'ada ko ina jin ko at-turuqul hukumiyya malam ibnu qayyim yana faɗin hikimar da ta sa mai zina ai masa bulala ko in ya taba aure a kashe shi da ya rika faɗin fa'idojin sai kai mamakin ina ya samu waɗannan abubuwa cewa lokacin da yake yin wannan barna dukkan jikinsa ne ya ji daɗin abin da ya ji don haka kowane ɓangare na jikinsa yana buƙatar ya amsa shi ma ya ji wahala za irin waɗannan bibiyar hikimomin suna cikin abin da za ka gani a littattafan malamai zakakurai masu sanin makasidin shari'a kuma su bayyana wa mutane don saboda ƙarfafa shari'ar a zuciyar mutane kuma don saboda a girmama ta a idan waɗanda ba musulmi ba su ga cewa ba wai wani abu ne na opinion ba magana ce ta mahalicci shine yace ai kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ƙara mana ilimi Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda nake faɗa a cikin bayanin da na yi wata daga cikin bayin Allah budurwa ce ko wasu mutane sun ɗauke ta kuma har sun yi waya suna neman kuɗi wannan abin yana buƙatar mu tashi tsaye mai addu'a a kansa yawa abinda ake ji a nesa nan yana nema ya shigo mana wannan abu ne mai hatsari mai hatsarin gaske kullum muna addu'a wani lokaci dala a saurara a saurara yanzu nan za mu rufe in kun fita sai ku yi hirarku dama ba wai abin daɗi ne ba da irin waɗannan labaran ba amma abu ne da wajibi ya zama cewa mun ɗauke shi da gaske don mai addu'a ni ina ganin da yawa daga cikinmu addu'an nan mafa ba sa yi yawwa wala in muna addu'an nan muka koma zuwa ga Allah da gaske mu roƙi Allah ya gurgunta waɗannan mutanen man da suke waɗannan abubuwa mu roƙi Allah ya raba mu da su lafiya Allah ya fidda su daga cikin al'umma duk mai yin waya ya ce ga wani a zo a ɗauke shi muna roƙon Allah da masu irin wannan halin da masu yin wannan aikin Allah ya mana maganin su mu riƙa yawaitawa mana ko tsoro kake in kana addu'ar ma za su ji ka za su zo su kashe ka haba bawan Allah ina ga bai kamata tsoron namu ya kai ga haka ba yawwa Allah ya fi ƙarfin kowa ya Allah muna roƙonka Allah ka fidda mu daga wannan yanayi Allah ka sa wannan kuma biyar Allah da ita da duk wanda suke hannun waɗannan mutane Allah ka dawo da su Allah ka raba su da wannan yanayi da suke ciki Allah ka tserar da su Allah ka dawo da su zuwa ga iyalansu Allah kuma ka ƙara musu lafiya Allah ka yi mana maganin waɗannan fitintunu da suka fi ƙarfin tunaninmu Allah kuma ka ƙarfafi shugabanni su tsaya su yi wani abu akan wannan abu wannan ita ce amanar shugabanci Allah ka taimake su duk abin da suka kasa yi Allah ka sa su iya shi na alheri duk abin da suke aikatawa wani abu na sharri ya Allah ka hana su Allah ka dora su akan tafarki madaidaici ka ba su haƙuri da juriya kuma ka ba su ikon da za su ɗauki mataki wajen duk abin da ke shine maslaha ga al'umma su kaɗe mafsada daga kan al'umma wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk